لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda a sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah ya ji kan malam drama idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne a mas'ala ta 71 inda mala ya ce wata juzu salatu ala al-jinaza fil masjid ya halatta a yi sallar gawa a cikin masallaci ma mun ji kuma yadda malam ya kawo mana hadisai wanda suka ba da dalilai game da wannan matsala da ya kulla mata babi malam ya kawo mana hadisin da na aisha wanda lokacin da sa'ad dan abi waqas ya rasu matayen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka nemi da a wuto da gawarsa ta cikin masallaci domin su ma su samu daraja yi masa sallah bayan an shigo da shi cikin masallaci sun tsaya akan sun masa sallah to sai zance ya rinka yawo a cikin gari cewa matayen annabi tsira da aminci su tabbata a gare sun zo da abin da yake sabo ba ko wanda ba saba gani ba shine sallah a cikin masallaci amma mutane suna cewa innaha bid'a wannan abin da aka yi bid'a ne nana Aisha labari je mata ta ba sa hadisi cewa ai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai yi wa suhail bin bayda da dan uwansa sallah ba sai a cikin tsakiyar masallaci to shikenan ta rufe bakin su kenan gaba daya to yanzu zamu ji kuma mas'ala ta gaba insha Allah ta'ala mas'ala ta 72 malai yake malai ce lakin al-afdal sai dai kuma abin da yafi as-salatu alaiha kharij al-masjidi fi makanin mu'addin lis-salati al-janaiz malai ce sai dai abin da yafi falala shine ayi wa ita gawar sallah kharijal masjidi a wajen masallaci fi makanin mu'addin a wani waje da aka tanade shi aka ajiye shi na musamman lissalati aljana'iz domin yi wa gawa sallah to abubuwa ne guda biyu na farko yin sallah a cikin masallaci wa gawa na biyu kuma yin sallah wa gawa yin sallah ga gawa a wajen masallaci a kowanne annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi to amma sai malam ya ce sai malam ya ce yin ta a wajen masallaci ya falala me yasa malam ya faɗa haka ayyuka ne guda biyu wani lokacin galibi sai ku ji malamai sun ce aiki kaza ya fi aiki kaza falala kuma tare da cewa dukkanin su ayyuka ne da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi sannan kuma shi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi akan kansa bai fito ya ce aiki kaza fa aiki kaza falala ba to me yasa aka ce wannan ya fi wannan falala ina fata an fahimta to shine malaman usul fiqi suke cewa sai a duba a ga a cikin ayyukan nan guda biyu wanne aiki annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi falazimta ko an fahimta wanne ya fi mafi yawa a cikin rayuwarsa to sai a gane wancan shine falla sai a yi shi amma wannan yayi shi ne saboda me ya nuna mana halacci ko da zaka ga wani yayi shi babu komai babu komai a kansa ba laifi ne ba amma dai wanne ya fi shine wancan to abinda malai ya kokarin gaya mana kenan wannan yin sallah a cikin masallaci babu laifi za a iya yi ko da da wani dalili ko kuma haka kawai wata ma a ce bari a shigo daga wa cikin masallaci a mata sallah babu laifi to amma dai abin da ya fi shine a yi ta ina a waje amma mala ya ce a wani waje na musamman da aka tanada domin ayyuka wa sallah ai mana ishara a kan wannan abin satin da ya gabata ko na ce babu laifi a unguwa a waro wani waje a ce nan shine za a rinka yi wa gawawwaki sallah duk wanda ya mutu a waro wani kango ko wani bangare na wani fili ko jikin masallaci ko dai duk inda jama'a suka ga ya fi musu dacewa sai su ce daga yanzu duk wanda ya rasa nan za a kawo shi a mai sallah wannan sunna ne insha Allah ta'ala kamar yadda annabi tsira da aminci sifata a gare shi mai haka yanzu shine abin da malam zai kulla mana malam yace kama kana al'amru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hakan haka al'amari ya kasance a lokacin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wa huwa al-ghalibu ala ala hadihi fiya kuma wannan shine abin da yafi yawa shine galibi a bisa shirewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cikin sallah wa gawa yana yin ta ne a ina a wajen masallaci malai ce fi zalika ahadithun a cikin wannan mas'ala akwai hadisai kamar haka al-awwalu hadisi na farko an ibn umar radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan umar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce annal yahuda haƙiƙa yahudawa ja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzan Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi bi rajulin minhum da wani mutum daga cikinsu su yahudawan wan mar'atin da wata mace ita ma a cikinsu zanaya wanda da namijin da macin sun yi zina fa'amara bihi ma sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya yi umarni da su wannan namijin da macen da suka yi zina faruji ma aka jefe su ƙariban min mawdi'il jana'iz inda masjidi kusa min mawdi'il jana'iz kusa da wajen da ake wa mamata sallah kusa da wajen da ake wa mamata sallah ashe kun ga wani waje ne ma sananne da aka ware ake wa mai mamata sallah wanda a nan ne ma aka yi me aka jefi wancan bai hude namiji da bai hude mace da suka yi zina ina fata an fahimta yawa kamar ka ce misali ka ce misali kamar ka ce kusa da bakin famfan nan kun ga ai famfo wani waje da aka riga aka san shi aka riga aka san shi mutane suna zuwa suna ibar ruwa wajen to wajen shi masani ne an riga an san shi inda almazi ya ce a kusa da masallacin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a wannan hadisi na wannan bai hude da namiji da mace yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi a rayuwarsa ya aka yi rajamin su annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya yi rajamin wasu daga cikin mutane daga ciki akwai matar da ake ce mata ghamidiyya daga ciki akwai namijin da ake ce masa namanta sunan sabon nan wanda shi mai zina zo ce zina annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce a shanshana bakin sa ko ya sha abu da ƙarshe shi ma dai aka jefe shi daga ciki akwai mutumin da ya zo ya kawo annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ƙara cewa a ɗansa ne yake yin aiki a gidan wani mutum a garin su can ƙauyen su to sai aka rashin sa'a sai ɗan nasa ya zina da matar mutumin da yake masa aiki to shikenan sai malaman ƙauyen suka taru suka ce ai abin da ya kamata a yi shine sai ai waɗannan bulala ɗari sannan kuma ya bada raƙuma sannan kuma ya bada shanu ko kuma dabbobi guda ɗari shi kenan sau da shi kuma sai ga abin bai masa ba sai wajen ga annabi tsira da abinci su tabbata a gare sai ce a'a ai wannan raguna ɗari inda aka ce a bayar ba daidai ba ne amma dai ɗanka zai masa bulala ɗari sannan kuma a yi mai a tsaye da shi shekara ɗaya saboda mai saboda ba shi da aure ita kuma waccan matar ka je ya anas an annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi tura ɗaya daga cikin sabai ce ka je ka tambaye ta idan ta yi itirafi to shikenan sai aje a jefe ta ana zuwa aka tambaye ta aka ce annabi ne yace annabi ne ya turo ni a tambaye ki da gaske ne kin yi zina da wani tace eh da gaske ne shikenan aka je aka jefe ta to wadannan sune na uku sai su wadannan yahuda sune na hudu sune aka samu annabi tsira da aminci su bata a gare shi a rawai sai yayi jifa to shi wannan bai yahude namiji da mace lokacin da suka yi zina to kun san yahuda mutane ne masu kokarin canza littafin Allah madaukakin sarki sai suka ga abin da yake cikin littafin sa hatta na taura idan mutum namiji da mace masu aure suka zina ayi me a jefe su hatta littafin sa na taura sai suka ce ai bar su wajen manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ko za su samu sauki ku duba ba yahuda waje zai kawo annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi hukunci abin da suke tsammani su dan samu sauki to da suka zo wajen annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi sai annabi ya ce to me ma tajiduna fit tawrati me kuka samu a cikin littafin ku na taura idan mutum ya zina me za a yi masa sai suka ce a'a an littafin babu jifa abinda zai a masa shine sai dai a kunyata mutum sannan kuma a masa bulala a zana mutum sannan kuma a ɗauke shi a zagaya da shi a kasuwa da sauransa dai a kunyata shi kenan sai annabi ce to ku je ku zo da attaura saboda haka aka zo da attaura fa nasharuha aka shimfida ta saboda haka aka fara karatu aka fara karatu ana zuwa daidai inda ayar jamin take sai wani mutum a cikin sa da ake ce masa Abdullahi bin Suriya kawai sai ya dora hannunsa akai sai kara wajen sai a karanta gaba a karanta baya ina ayar rajamu babu ya rufe to akwai wani malami kuma daga cikin malaman yahudawa shi kuma ya musulunta ana ce masa abdullahi bin salami shi kuma babban malami ne a cikin su ma a cikinsu ma ba wai na baya baya bane a'a babba ne daga cikinsu dan lokacin da zai karba addinin musulunci shi wani abdullahi bin salamin din sai da yazo ya samu annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce ya rasulullah yahuda mutane ne masu sharri mutane ne masu alkaba'i da yawa idan suka ji labari na musulunta za su min sharri su min kazafi duk da duk ko da sun san cewa ne mutum kirki ne a cikin su sai ce ya rasulullah zan buya a bayan nan wajen ka kira wasu ka tambaye su ka ji ni waye ne a cikin su saboda ka sai abdullahi bin salam sai ya buya sai annabi tsira da aminci su ta gare shi kira yahudawa yace da Allah ana zan tambaye ko waye abdullahi bin salam a cikin ku sai suka ce a a a a ai babba ne dan babban mu dan babban mu dan babban mu malami dan malami dan malami dan suka dai gama yabansa gaba daya sai annabi ya ce musu to yanzu idan ya ce muku ya musulunta ko za ku yi da suka ce a ai hashahullah Allah kiyaye shi ina shi ina karba addinin musulunci saboda kawai sai fito sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah yana gama faɗa nan take sai suka ce kuma ai mara mutuncin mu dan mara mutuncin mu dan mara mutuncin mu a lokaci guda kaza din mu dan suka kukkushe suka zage shi ya ce da annabi kaji ko kaji ko to da a ce ma ban kira su ba kamun baka kira su ba kamun karba addinin musulunci nan da aka yasu faɗa maka bayan na karba kai to wannan babban sabi na Abdullahi bin Salam a lokacin yana nan kawai sai ce da wannan mutumin irfa irfa ya daka dauki hannunka shikenan sai dauki hannun sai ya dauki hannun sa kawai sai ga aya ta bayyana sai ga aya ta bayyana shikenan kawai sai aga jifa shikenan sai Allah sai Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce aje a zartar musu da hukunci aka ɗauki namijin nan da mace aka je aka jefe su shi ne ƙarshe hadisin marocin hadisi ya ce abin mamaki shi ne lokacin da ake jefe namiji da macen shi namijin ana jefo dutsen sai rinka karkatuwa yana karewa mace duk fa jifan za a kashe shi amma yana karkatuwa yana kare mata jifan da ake mata haka aka jefe sai suka rasu to mahallin shaɗin mu da ana wajen shine an jefe su ne a ina qariban min mawdi'il janaiz kusa da inda ake binne mamata shi ne abin malik kulla mana babi a kansa ware waje na musamman domin me sallar gawa ba ba binne mamata ba ke sallar gawa kai afani hadisi na biyu an jabirin qala an karbo daga jabir dan abdullahi yace mata rajulun minna wani mutum daga cikin mu ya mutu fa ghassalnahu sai muka wanke shi wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haifu tuba'ul jana'iz sai muka wanke shi muka ajiye wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi shi inda ake ajiye gawar waki domin yi musu sallah kun ji ba sai ce haifu tuba'ul jana'iz inda ake ajiye gawar waki ashe akwai wani waje na musamman da ake me ajiye gawar waki domin a yi musu sallah a wajen shine dai abin da malaki kafa mana hujja da shi inda maqami jibril a wani waje da ake ce masa maqami jibril ثم آذنا رسول الله sallallahu alaihi wasallam bisalati alaihi sannan muka je muka sanar da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi domin ya zo ya masa sallah faja'a ma'ana sai zo tare da mu dashi dashi dashi akwai wasu maganganun sai ce fa salla alaihi sai masa sallah ma'ana waɗannan maganganun ba su da alaka da abin da malaka so ya kawo mana sai yanke su kawai sai kawo maka iya inda yake so ya kafa maka wajen shine fa salla alaihi sai annabi ya masa sallah shikenan mun samu dai malisha din shine me haifu tuba'ul janaiz وأن حديثي أخرجه الحاكم وغيره وتقدم بتمامه في المسألة السابعة عشرة الحديث الثالث من الفقرة زاي صفحة السادسة عشرة وفي الباب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس أتكون بابي ديك بياني كما دوار وجد من يوا مما تسلى akwai hadisin da aka karbo daga wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wa qad mada hadithu fil mas'ala التاسعة وخمسين حديث يرجع جباتا أتكلم مسألة تهمسن دترى الحديث الرابع حديثنا هو من السادس زوان الشدة صفحة التاسعة وثمانين شافيك منا تمانين دترى الثالث حديثنا أكو أم محمد بن عبد الله بن جحش قال أنكر قولك محمد بن عبد الله بن جحش كنا جلوسا بفناء المسجد mun kasance mana zaune a farfajiyar masallaci haifu tuba'ul jana'is inda ake ajiye mamata domin yi musu sallah kun ga nan ma shine malamin shayadin mu ko haifu tuba'ul jana'is sai ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranaina a lokacin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana zaune a cikin mu a kankanin mu farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya daga idansa zuwa sama ila sama'i zuwa sama sai malam yasa dash dash dash dash akwai wani karashi a cikin hadisi amma malam bai kawo shi ba duk saboda a nan wajen da yake kafa hujja da wannan hadisin babu bukatar sai ya kawo karashin saboda ba shi da alaka da abin da zai kafa hujja amma da ya kawo maka inda yake so kafa maka hujja shine ina haifu tuda'ul janaiz wannan hadisi akhrajahu ahmad wal hakim wa qala صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في تلخيثه وقره المنذري في ترغيبه وأن حديثي إمام الحاكم حديث نمي إن كنت إسنادي كما إمام الذهبي يداتي دشي أتكين تلخيص سا وقره المنذري إمام المنذري ما كما كارا تبتر دون مغانا الحاكم دا الذهبي أتكين التبنس الترغيب وفيه أبو كثير مولى محمد بن جاش أتكين isnadin wannan hadisi akwai mutumin da ake ce masa abu kafirin maula muhammad bin jahsh awradahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya kawo tarjamarsa walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan sai dai bai yabe shi ba bai kuma soke shi ba ka'idar malaman jarhu ta'dil da aka kawo sunan mutum za a yabe shi a ce masa fika ko a ce masa fikatun fika ko a ce masa kaza a kawo masa dai wani kambe ko taki da nuna cewa wani mutumin kirki ne za a karɓa hadisinsa ko kuma sai a soke shi ko a ce maturukul hadis ko a ce wahin ko a ce a dai kawo lafazi zai nuna suka ne a kansa to shi da aka kawo sunansa babu suka babu yabo kuma haka aka bar shi to kun ga wannan shine yan bayan da na muku wancan karan na ce duk mutumin da ya kasance mai irin wannan hali shine malaman hadisi suke ce masa masturun masturun hadisinsa idan ya ci sa'a ya samu shaidu ya samu shawahid akan karɓe shi ya aiki da shi بالك وكذلك قال الحيثمي في المجمع هكذا امام الحيثمي فدا cikin مجمع الزواهد مجمع الزواهد ناشي yace masturun gashi na ma ya kawo shi ana yace shi wannan rawi masturun ne walam yurid walam yuridu ibn hibban fi thiqat ibn hibban amma bai kawo shi a cikin littafin sa thiqat ba wa ma dhalika tare da haka faqad qala fihi al-hafiz fi at-taqrib hafiz ibn hadal al-asqalani fada cikin taqrib at-tadhib cewa thiqatun amintacce ne وذكر في التهذيب أتكن تهذيب التهذيب كم يتي إنه روى عنه جماعة من الثقات أي ما لم يأمن تتو ديوا دك تكما لما ديسي سر ويتوا ديسي دك وجنسا وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شي وانا متمي an haife shi ne a rayuwar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sai dai kuma bai samu ganin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba shi ma ce famithluhu irin wannan wanda malamai suke waɗannan maganganu a kansa wane ce kaza a kansa wane ce kaza a kansa sai malai ce hasanul hadisi insha Allah ta'ala hadisin sa zai zama hadisi hasan insha Allah ta'ala ma'ana dai wannan hadisi da makaranto yanzu hadisi ne mai ingantacce abinda malai kai so ya ce maka kine ce la sai mafi shawahid musamman ma cikin abin da ya shafi shawahid الرابع حديث نهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك سابي أبو هريرة يرد الله تعالى تبت أغريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله سيراد أبن تستبت أغريشي نع النجاشية في اليوم الذي مات فيه يا بعد يقوى كوشي لرمتو النجاشي أراند النجاشي رسول خرج إلى المصلى يابت إزوى مصلى فصف بهم وكبر أربعا النبي سيراد أبن تستبت أغريشي يسهو سود سابنسا sannan ya kabbarori guda hudu a ina ilal musalla inda ake yi wa mata sallah kenan ma'ana kisan najasi ai ta riga ta gabata tun a baya ko mun ji waye najashi sannan kuma me dalilin da yasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ware shi shi kadai ya masa sallah tare da cewa ma ya mutu a can wani gari a Habasha annabi kuma tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cikin garin Madina amma annabi ya ce da saban sa ku tashi ku tashi mu je suka fita inda ake wa mata sallah annabi ya sau ya sa sabai suka sau sauye shi gaba kamar gagawa nan a gaban san aje mai sallah haka najashi kenan ai mun mun ji abin da ya ko yawwa to shi ma dai annabi masa sallah a inda ake wa mata sallah akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma malamai biyu bukhari da muslim suka rawaito shi da wasu su daga cikin malamai hadisi bi alfadhin da wasu lafazan wa ziyadatin kafira da wasu qarraka masu yawa wa qad taqaddama dhikruha majmu'atun min fi siyaqin wahidin malaci mun gabatar da ambatan dukkanin waɗannan ƙare-ƙare da rawayoyi na malaman hadisi a cikin zibi guda ɗaya مع زيادات أخرى ترى لو سكرر كما ندبن في أحاديث جماعة آخرين daga cikin hadisan wasu malaman na daban min sahaba daga cikin sahabbai malai cewa qad bayyantu dhalika fil mas'ala at-tasi'a wa 50 na riga na bayyana haka a cikin mas'ala ta 59 al-hadith as-sabi hadisi na bakwai shafi na 70 na 89 zuwa shafi na 90 wal hadith malai cewa wannan hadisi tarjama lahu al-bukhari bima dalla alayhi min as-salati fil musalla kama sabaqa dhikruhu fil hadith al-awwal a imam al-bukhari yayi masa tarjama yayi masa babi bima dalla alayhi min as-salati fil musalla da abin da yake nuni yin halaccin yin sallah a wajen da ake ce masa musalla shine inda aka ware domin yi wa mata din sallah ko kuma inda aka ware domin sallah idi ko kuma sallah da take dai ba sallah ta guda biyar da ake yi ni ba malaji kama sabaka zikiruhu kama yadda an bata hakan ya riga ya gabata fil hadith al awwal a cikin hadisi na farko a wannan babi sai mas'ala ta 80 ko kuma 72 malaji wala tajuzu salatu alaiha bainal quburi baya halatta kwata-kwata a yi sallah akan gawa bainal quburu a tsakanin kabarbara ma'ana inda wani abu zai sanya mutum ya mutu ba a yi masa sallah ba a manta a je da shi makabarta to baya halatta a je shi a tsakanin kabarbara a ce za a yi masa sallah sai a fito da shi waje inda ba cikin makabarta ba sai a yi masa sallah amma a yi wa mutum sallah a cikin makabarta wanda malai ce baya halatta za mu ji abin da malam ya dogara da shi ya faɗi wannan maganar لحديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه سوى حديث أنس بن مالك يرد الله تعالى تبت أجريش يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله إرادة أمن تستبت أجريش نهى أن يصلى على على الجنائز بين القبور النبي إرادة أمن تستبت أجريش يا يهني أي صلى أكن غاوا بين القبور سكن كان كبربرة أي شيء كان هجة إسقو tunda Anas ya ce ai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya hana ai sallar da kankana kabarbura shikenan akhrajahu akhrajahu min al min al arabi fi fi fi ma'ajam ma'ajamihi ibn al arabi rawaito wannan hadisi a cikin fi mu'jamihi a cikin mu'jam nashi wa tabarani da imam at-tabarani fi al mu'jam al awsat a cikin mu'jam al awsat nashi wa min tariqi diya al-maqdisi haka ta hanyar sa abiya al-maqdisi shi ma ya fitar da hadisin fil ahadith al-mukhtara a cikin littafin sa mai suna al-ahadith al-mukhtara musnad Anas a cikin musnad Anas abin da yake nufi da musnad Anas shine lokacin da ya kulla babi ko kuma fasalin da zai kawo hadisan Anas a ciki galibi idan kuka ji an ce musnad abin da ake cewa musnad shine ba wai littafi ne da ake gina shi kamar da kuka irin su Bukhari ko Muslim da sauransu ba irin bukhari ko muslim su da su gina littattafansu shine babi za su yi wa misali sai a yi sallah babi sai a ce babu salati duk hadisin da yake da alaka da sallah sai a koro shi sai a ce babu siyami duk hadisin da yake da alaka da azumi sai a koro shi amma kaji an ce musnad shi ba haka yake ba yadda ake musnad shine sai a ce musnad abubakar musnad abi bakrin a sai a kawo sai a koro hadisan da abubakar ya zarto shi daga annabi tsira da abinci su da bata a gare shi gaba daya an fahimta sai a ce musnadu umar sai a koro hadisan da sayyidina umar ya rito daga annabi tsira da aminci su tabbata a gari sai a ce musnad anas ina fata an fahimta to akwai banci tsakanin yadda imam al-bukhari yake kulla littafin sa da babubukan sa da kuma yadda duk littafin da an ce masa musnad su kuma suke kulla babubukan su to a cikin musnad musnad anas aka rawaito ya rawaito wannan hadisin وقال الحيثمي في المجمع إمام الحيثمي فتاة للتافن سمي سنة مجمع الزوائد وإسناده حسن isnadinsa yana da martaba ta hasan qultu mala albani ce ni kuma mala albani sai nace walahu tariqun ukhra an anas shi wannan hadisi yana da wata hanya ta daban daga dai sahabin da ya rawaita hadisi shine Anas dan Malik inda dhiya a wajen Adiya al-Maqdis ya taqawwal hadithu biha wanda hadisi wa taqawwal hadisu biha wanda hadisin zai karfafa da shi wa rawa Abu Bakar ibn Abi Shayba fil musannaf hakanan babban malami Abu Bakar ibn Abi Shayba a malamin su imam al-bukhari ne shi ma rawaito wannan hadisi a cikin musannaf nashi wa Abu Bakr bin al-Aftar bin Awaka bin al-Aftar kama fil Fath al-Bari lil Hafiz bin Hajar al-Hanbali kamar yadda yake cikin Fath al-Bari na al-Hafiz ibn ibn Rajab al-Hanbali akwai al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali akwai al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani kuma kowane daga cikin sa rubuta littafi mai suna Fathul Bari an fahimta fatawul bari ake ji amma galibi dai wanda ya fi suna wanda da an ce fatawul bari zai kwakwalwaka ta kawo maka shine nawa na ibn hajar ko shi aka fi sani to amma ibn rajab al-hanbali shi ma ya rubuta littafi ibn al-hajar a fatawul bari kafin ibn hajar din ma yazo shi ya riga rubuta to amma kun san abin Allah subhanahu wataala ya fi ba wa ibn hajar din karbuwa wanda mutane sun bi sanin su kuma ya fi samun karbuwa a wajen a wajen mutane yace an Anas wanda hadisin aka karbo shi ne daga Anas dan Malik yace kane karahu ayyubna masjidun bainal quburi Anas ya kasance yana kyama yana ki baya so ya ga ana gina masallatai bainal quburi zakankanin kaburbara wa rijaluhu fiqatun rijalu shaykhaini mazajen da suke cikin wannan isnadi da makawa hadisin sa yanzu mazaje ne amintattu wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ruwaya daga wajen su wa yashhadu lil hadith ma tawatara an nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce abinda hadisan da suka zo da yawa daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi za su yi wannan hadisin da magabatar a sama shaida minan nahyi an ittikhadil quburi masajid nahani da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya rinkai narkar kabarbara a matsayin masallaci akwai hadisai da dama da suka zo daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da annabi yake hana yin kabari a yin masallaci akan kabari haramun ne a yi masallaci akan kabari ko kuma a ɗauko kabari a kawo shi cikin masallaci wannan duk ya saba shari'a ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wa qad zakartu ma warada fi dhalika fi awwal kitabi mala yace hakika na ambaci abin da yazo fi dhalika game da mas'alar hadi da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi akan sallah a cikin makabarta ko kuma gina masallaci a cikin makabarta fi awwal kitabi a cikin farkon littafi na mai suna tahdhirus sajid man ittikhadhi al-quburi masajid littafi ne su kutum da guda da albani rubuta shi ya sama suna tahadhiru sajidi ma'ana tsoratar da mai sujada tsoratar da mai yin sallah man ittikhadil quburi masajid game da wanda suke rika kabarbara a matsayin masallaci albani littafi ya rubuta kawai ya ware wannan mas'ala ya yi bayani akan ta littafi ne mai kyau kwarai da gaske malai ce wa sa'azkuru ba'daha fil mas'ala zan ambaci wasu daga cikin waɗannan hadisi a cikin mas'ala ta الثامنه وعشرين بعد المئة آه مسألة تدري دا عشرين دا تقوس فقرة آه آه فقرة تترى abinda malaki cewa shine baya halatta a yi sallah wa gawa a cikin masallaci ina fata an fahimta a cikin afwan a cikin makabarta baya halatta a yi wa gawa sallah a cikin makabarta idan da wani abu zai tashi kamar yadda ne bayani a baya ya kasance an shiga da gawa cikin masallaci to a cikin cikin makabarta afwan afwan masallaci ne a raina an shiga da gawa cikin makabarta to baya halatta a mata sallah wajibi ne a fito da ita waje sannan ko da bayan an banne ta kai sai sallah ta same ka a cikin makabarta din malama ya bayyana ya bayyana man an cewa nan ma bai halatta a ce mutum ya sallah a cikin makabarta ba ina fata an fahimta saboda ba a yin sallah a cikin makabarta idan sallah ta same ka sai ka kokari ka fito waje sai ka sallah a cikin sai ka sallah sai ka samu masallaci ko wajen da ya kamata sai ka sallah amma sallah a cikin makabarta wannan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana kamar da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala a gaba to ina gani kuma ana zamu dakata insha Allah ta'ala zamu tashi mas'ala ta 73 idan Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
stop kola kaɗan nan.
No, stop.